أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم har yanzu dai muna magana a cikin muhimmancin sallah ko kuma tsaye da sallah kamar yadda aka ce yace wa qad kana shaykhuna radiyallahu anhu shehu shehu dan Allah yadda da shi ya zama yashtaratu al-muhafazata alaiha yana shartan ta kiyayewa bisa ga sallah alal muridi ga muridi inda al-akhdh anhu sanda yazo zai karɓi wurdi a wurin sa jani الشيطان يا شرط انت ما تقدول احكي يا صلى قبل كل شيء كفن كون ابو شو الجنة يا بركته قبل يا كربو ربي قاعد شيء تو كل كل صلى يا يا صلى يا فرفع ابن شو الجنة تبارك الله وكذلك هذا النبي ونوابه رضي الله عنهم اجمعين دل wanda suke na ibn shud jana Allah ya yarda da su kuma haka suke idan kabo za karfi tariƙa a wurinsu da farko abu da su fara maka magana shi ne sallah a kiyaye sallah wa man tsala ijazatin wanda duk ya duba ijarorin da suka yi ala kasratin tare da yawansu alima zalika bai san wannan magana da muka faɗa ilma yaqinin ilmi na sukan kanci la yumtaru bihi da ba ku kwanto a ciki ba ba su suna kwaɗaitarwa kan kiyaye sallah وطالع كذلك دوب رسائل الشيخ رضي الله عنه وسيطان شور جان الله ترشي ونسائحه كدوب نسيوين شور جانيه إن كدوب تقف من ذلك ذاك آية قولنا عبد الكريم فدا ألا ما يقضي بتقديم ذكر هذا اللازم بسك أبن لك هكون كردا gabatar da wannan lazimi ala kulli lazimi wato shine sallah din ga kowane lazimi min lawazimin dariƙa daga malazantar dariƙa ka san cewa sallah ita ce wato mafi muhimmanci waya kafi matin nasihati shafiya ya isu ga abin da ya zo a cikin nasiha nan ta ɗaki ta mata shafiya min ƙauli da shirya da ke faɗa fiya a cikin ta ba da an sarraha radiyallahu anhu ba shirya Allah ya jirshi ya bayyana da anna akada ma yuhafazu alaihi mafi karfin adam abin da za a kiyaye min amrin lahi ta'ala daga lamarin Allah as-salawatu al-khamsu salloli biyar saboda haka babban abin da ya fi karfi da ya kamata a kiyaye da shi ko ya wajaba a kiyaye da shi shine sallah wa anna al-wajiba wajibi laha takmil laha takmil shurutiha wajibi ga sallah a cika sharuɗanta وتسقيل هيئتها لتبتت هيئة صلى في الركوع ركوع والسجود السجدة على الحد الذي حده صلى الله عليه وسلم إياك رد عن النبي إياك في خبر المسيء كحديث من يزوغ وانك موننا وفي صلاته أسلسا الذي قال له صلى الله عليه وسلم وعندما ذا الله يسأل شيء ارجع فسلي فإنك لم تسلي فقوما كذلك يسلى دمك يسلى بقى الحديث الثابت وانا حديثنا اللي كتبتك في الصحيح الكن صحيح الكن صحيح البخاري ومسلم ما نفه غابن ليك نفس سنة يسي فالحذر الحذر نجد جاري وكياي وكياي كجي طورو كجي طورو من وقوع الخلل في صلاتي daga aukar da kurakurai a cikin sallah fa inna salata ita sallah الإيمان كما تكون إيماني وأعمال الإيمان كما أيوك أنا إيماني بمنزلة الروح في الجسد كما السوني مقشيني مقعين ريعة جنجتي إذا وجدت الروح وقت أمري أجكي وجدت حياة الجسد فلا أمره يوجكي وإن فقدت الروح منه نكرت كما روحي أجكي فقدت الحياة باب رايوة لأنك شيء وقت إيماني شيني wato shine shine wato kamar da faɗa sallah ita ce imani to imani kuma shi kamar ruhi ne a cikin rai to daga haka ce babu sallah kamar jiki ne da babu rai a jikin sa to daga a kiyaye da sallah kamar da shi ya faɗa ila gaira da daga zuwa ga wani wannan min kalami ne daga zancen sa radiyallahu anhu Allah ya tsare shi da الدائري زمشان ذلك سيويا وعلى أن صلاة سوى صلى أعني المحافظة عليها أنها نبي كيائي صلى على الوجه الأكمل لتجفتك وتكما في فكا شرعا أشريئا هي الشرط الآكل شين شرطي وليك ما في قلبي والأهم شين شرطي ما في مهمة في طريقه الحديث الشوق جانب sadaka dole ɗan ɗari ƙashin jan ya kiyaye sallah waɗanda wani wa'anyi ke ɗaukan su sai su ba za su yi sallah ba to daga nan fa sun zama ba almajirin shehu tijjani ba ba su ba shehu tijjani don sun yadda sharaɗin da shehu tijjani ya gitta musu kiyayewa da sallah yana daga cikin sharɗanta kiyayewa a da sallah a lokaci biyar kuma a jama'a sun akwai jama'a haka shehu tijjani ya tsara kan kiyaye da da da wannan wato umarni na shehu tijjani فهو الدر شين مجي تنتنتا أن يقدم في الذكر على كل شر وشيء يسلى لنا شين مجي تنتنتا أقبا تنتشي أأنبتو أكم قوة شرعي وقد أدركنا من أدركناه ما ليس مرس وند مكرسكا من خاصة أساس سيدنا رضي الله عنه دغشي بنتتون المادرين صحابة شو رجالي الذين كانوا يلقنون أوراده wanda suka zama suna ba da wurdansa idza atahum man ya'khudhu anhum idan wani ya zo wanda ya karɓo wurin sojan a wurin su daga cikin keɓantattun sabon sojan ishtaratu alaiha da sharda kuma za su sharɗanta masa wannan sharɗi cewa kabla kulli shayin kafin kowane abu sai to a kiyaye fa a sallah kiyaye da sallah wa amaru gairahu min talamizi sukan umarci ma waninsa daga cikin almajirai أهل السلك والنسيمة أبو تاغسيا في إرادة النفس أن يعلمه الطهارة سواء سند شيء فكن شو كن شنطركي قبل كل شيء كافن كون أبو بأن يرشدوه شنس شليا دشي إلى آداب قضاء الحاجة في أمة دشي كام روا وإن أبوه لدبي يكما تهي ويعلموه سكن سند شيء ما كيفية الاستبراء والاستنجاء yaya zai istibra'i in ya je kama ruwa ya zai kama ruwa alama yan bagi bisa ga abin da ya kamata shari'a a shari'a a shari'a ba ba ma sallan ba in wani yazo zai karba sai sun ga masa ga inda ake istin istibra'i ga inda ake istinja'i ga inda ake tsarki kafin a zo maganar sallama sai sun karfafa wanda ya zo karba a wurin sa akan wa'annan alama yan bagi bisa ga abin da ya kamata a shari'a ثم كيف يتلوضوء سنن كما في سنن سنن دشي أجي عليها كذلك هكذا بعد أن يعرفوه bayan kuma sun sanar da shi al-furuda ne farillai a ciki wasunana ne sunnoni wal mandubati ne mandubai fi zalika a cikin wayannan duk abubuwa da kuma da farkin da istibra farkin da sauransu duk sai sun ga masa hukuncin hukuncin sa ثم كيفية كيفية الغسل من الجنابة كيفية ga masa ma ake wankan janaba kazalika haka nan wa mawudatuhu wa masununatu sai sun gaya masa wato farlan wanka da sunnonin wanka ma kuma kaife ta salati aidan sannan sai sun gaya masa kuma ya ake sallah alal wajhi al akmal din daga fuska mafi shiga min itimami arkaniha daga cikar kunan sallah wa tahsini hay'atiha da kyauta da kamannin sallah alal hadd al mahdud bi zalika bi daga iyakan da aka iyakan ta wannan wala ya zaluna sahab ke bantattu daga cikin sahaban shi wanda zaka kushe bar Allah anhu Allah ya darsu ya ta'ahaduna al-muridina suna daukan alƙawari ga muridai bil mubakarat da tattaunawa fi zalika a cikin wayannan abubuwa da muka faɗa wal hadd alaiha da kwaitarwa bisa gare ta bigayatul juhud da matakan kokari kama la ya zaluna kamar yadda ba su gushe ba يمدحون المعتني بذلك سنا يبون wanda ya kula da tsarkin nan da kama ruwan nan da wankan nan ka zango da wankan janaba da farallan da sunnonin rasu wanda sai yana kulawa da wannan yana kulawa da wannan abubuwa to sukan yabe shi ma wa yasununa alaihi kan da kirari wa yasununa fi lahu suna cewa suna ganin aikin sa da yi suna ganin kyautar aikin da yi yana aiki mai kyau liya ta tanafusu bil khairi ba dan komai ba dan a samu riginjato a irin wannan aikata na alkhairi wanda suka je yana yi sai su tsaye banza dan wasu zuma su ji su irin aikin nasu wa yabrahu sukan kubuta kuma min uhudatin nasihati daga alƙawarin nan kullu nasiha alwajibatu fi zalika wa tawajaba fadlahumullahu khairan Allah ya saka wa ke bantattun sabon shaujan da alkhairi da suke wannan aiki وقدس أسرارهم ألا يسألك سرهم سوء وأبقى في الأتباع بركاتهم ألا يبر البركة سوء أشكم مديا wa'anwarihim ya Allah ya bar hasashe hasashen su a cikin media amin wa bil jumlati malam jakai ga baki ɗaya dai faman tatabba'a duk wanda ya bibiyi kalama shaykhina radiyallahu anhu zancen shehu jani Allah ya bada shi fi hada sharɗi a wannan sharɗi cewa na kulawa da sallan nan wa ta'ammala ahwalahu ya lura da halayen shehu jani al-malqulat anhu wanda aka shiro a wurinsa fil amali bihi da aiki da wannan sharti zai gani duk wanda ya bibiya zai ga haka ne wa kadhalika ahwal al khafati kuma haka nan duk wanda ya bibiya halayen ke bantattu min ashabihi da sahabbai shi tijani as-sabitin ala qadami wanda suke kan diga digan shi tijani sun tabbata alima duk wanda ya bibiya wannan zancen shi tijani ko ya bibiya zancen ke bantattun sahabban sa alima zai sani ilma yaqinin ilmi na sakankancewa anna mu'zama madarat at-tarbiyah fi tariqatihi radiyallahu anhu mafi girman makewaya tarbiyya a tariqa shi dan Allah ya shi ala hada sharbi akan wannan sharbi din abubuwan da suke ta kewayawa na tariqa shi dan yana kewayawa ne akan sallah qurimallahu shaykha Allah ya ji kan shayin nan al-imama shugaba al-arifa billahi masalan Allah أبا عبد الله سيدي محمد بن سبيل التشكيكي مؤلف الجيش الكبير واللي آه الجيش الكبير إنا فقد ذكر عنه أخوه تنقوانسا يا بعد الأبارنسا تنقوان الناس المحقق ميسكن تنجوا المتفنن والليك متفنن علمي المدقق ميزم ومسألة سيدي أبلتا في كتابي أسكن التابع سميزاب الرحمة الرباني ya annahu kana idza sa'alahu wani lokaci da aka tambaye shi amma dare tarbiyyar fi hadhihi tariqi shin awane ke awane a tare a tariqan nan tamu ina a mada makewaye tarbiyya ina take kewayawa ne alama za ita wannan tariqa ta mu akan me take take waye ne ya qulu lahu sai ce da huwa fi salati madaru tarbiyya ina cikin sallah wato tariqan nan tamu komai na da yana nan akan akan gina sallah walam ya'rif zalika ita shi bai fahimci haka ba bai san haka ba ne tambaye dan uwan nasa abin da yake cewa kana mazaru tarbiyati as-salatu hatta fata Allah alayka hasira Allah ya masa fatahi fi mawdi'i mu'allifihi al-mazkur a wurin da ne wannan littafin nizam rahmatul rabbani yake wannan bayanin sannan ya gane فكشف له الحجاب sai aka yaye masa aka yaye masa hijabi amma kana mumbahaman da abin da yake koyayye an gare shi min zalika sirr al-mastur daga wannan sirri wanda yake abin boyewa fa wada tariqa tsaniya da bi hadha al-lazim al-aham saboda sai ya sanya wannan sharadi din nabi na dari na sallah din nan sai ya sanya shi daga cikin mafi muhimmanci wa arabna mun sani lemar suka zata salalimu don me ake ka ake amfani da tsani fi hada safar al'azimi a wannan tafiya babba tsani dai a cikin duka bai wuce sallah ba sallah ita ce tsanin da za a hau a kai inda ake so wafi kalami a yi mata ɗariƙi a cikin zancen shugabannin ɗariƙa wasu hule ha da bajimanta akwai ma yi shiru abin da ke nuni إلى أن إقامة هذا الشرط أيضا وأن الشرط إلى صلى طريق السلوك إلى جهنة السلوك والتربية للتربية من أعظم أصولها كي ما ركت أمتي جرم أصل السماء كي أي صلاتنا قال تبي بن عماء الله يا فيه كمه رضي الله عنه الله يدلشي إذ وليكن ليكن همك muhimmancin ga abin da za ka ba muhimmanci ya zama iqamata salat tsaye da sallah la wujuda salati ba samuwar sallar ba a yi sallar a tsaye da ita fa ma kulli musallin muqimu ba duk mai yin sallah ne yake tsaye da sallah ba sallah daban tsaye da sallah daban aqimi salata a tsaye da sallah ba ba ba ba salli ba ce aqimi salata a tsaye da sallah da sharuɗanta da rukunanta to da kafa ba duk mai sallah ne ya tsaye da sallah ba as-salatu as-salatu صلى طهارة للقلوب الارتكيان لبوتيا واستفتاح أبواب الغيوب صلى تنا بوئي قوفكم غيبوبي الصلاة يتسلى محل المناجات ورن باوا هيك مناجات لأبنزين سنة wa ma'adin masafati ita ce baramun karkaka tattasi'u fiha mayadinul asrari fage-fage wato fagage na asirce-asirce a nan suke yalwata wata shirku biya jawar kul'anwari hasake-hasake a nan ne suke haskaka a sallah inda kare shi muhiddin radiyallahu ya ce innahu laysa fil ibadati babu wani abu a cikin ibada ma yulhiqu al-abd abin da yake riskar da bawa bi maqamati muqarrabin da matsayin makusanta a wurin Allah min malakin mala'ika ne wa rasulin ko manzo wa nabiyin ko annabi wa waliyin ko wali wa mu'minin ko mu'mini illa salat sallah ita ce kurum take kusantar da bawa zuwa ga matsayin makusanta dan Allah cewa yayi qala ta'ala wasjud wa qatarib wasjud kai sallah wa qatarib sallah ita ka kusanta zuwa ga Allah sallah ita ce ka kusantar da mutum zuwa ga Allah musamman a lokacin da kai sadara fa inna Allah ta'ala Allah madaukin sarki fi hadhihi al-halati aw anna hali yubahi bihi al-muqarrabina wanda yake sallah Allah yana yin alfahari ga makusantansa min mala'ikati daga mala'ikunsa wa yaqulu lahum Allah yana cewa mala'ikunsa ya mala'ikati ya ku mala'ikuna ana qarrabtukum ni na kusantar da ku zuwa gare ni ibtida ana farko waje altukum na sanya ku min khawasi malaikati daga cikin ke bantattun malaikuna wa za abdi to wannan babawa na ne ja'altu ja'altu bainahu wa bain maqamin qurbati hujban kathiratan na sanya masa hijabai da yawa tsakaninsa da kusanci na wato kafin ya zo kusa da ni akwai hijabai da yawa da na sa masa wa mawani kathira akwai mawani azimatun akwai abubuwa manya-manya da na tsare shi zuwa ga saduwa da ni min agrar nafsihi kamar akwai nafsun sa da bukate bukate wa shahawati hissiya akwai sha'awace sha'awace na zahiri wata diriri wata diriri ahalin na dora masa nauyin ya iyalinsa ya kulawa da iyali wa malin wani kuma na bayan wannan in mai kuɗi ne kuma ga an dora masa kuma ya zai da dukiyarsa wawale ne in an samu ya'ya ga nauyin iyali yara wa khadamin ga nauyin hidima ta bayi wanda suke tare da kai wa sahabin ga wahala ta abokai wa ahwali ga wasu abubuwa na ban tsoro da na gigita masa manya-manya faƙaɗa bawan na yanke duk kulla zalika duk waɗannan rataye-rataye wajahada ya yi ƙoƙari hatta sajada har ya zo yanin sajada zuwa kasara ba ya kusa da zuwa garin wa kana min al muqarrabin har ya zama daga cikin makomanta kaga ni shi malaika malaika baya ci baya sha baya bacci baya da iyali kaga ni ko ba ba Allah ya yi shi kurun dan ibada kurun amma kai bawa Allah ya halice ka kana ci kana sha kana bacci kana gajiya kana da iyali kana da dukiya kana da ƴaƴa kana da abokai kana da wasu abubuwa manya manya a gaban ka amma duk wannan ba su dagalta da kai ba ka je ka kusanci Allah to so da haka irin wannan ya ji idan bawa ya samu ya samu wato ya yi bauta Allah ya tsaya ya bi Allah inda ya kamata ya bi Allah to sai ya zama khairal bariya khairal bariya din aka ta hatta mala'iku sai zama khairal bariya fiyayyen talibai saboda su mala'iku ba su da wayannan abubuwan duk kai su kadan adam an gitta maka wayannan abubuwan amma duk ba su dagaltar da shi ba ga barin bauta wa Allah ki fanzuru Allah ya ku duba mana ya ku duba ma ku sistum bihi Allah ya ku duba irin abin da nake bance ku da shi ya mala'ikati ya mala'ikuna in sharabil maqamin daukakan matsayi na baku haythu lam abtalikum amma ku ban jarrabce ku ba da hadhihi mawani idan wayannan abubuwan da za su tsare ku kaga ko tadbir ahalin tadbir malin tadbir waladin tadbir khadamin tadbir sahabin tadbir ahwalin idanin kogo shahawatin nafsiyya wa amradin nafsiyya wa shahawatin hissiyya duk ba ku da su kaga shi ku din nan sa masa amma ya tsallake su wala kallabtukum mashaqaha Allah ta ban dora muku nauyin wahala duk wa'in abuwa da dora ba ba fa'arifu kusan kadara hadal abdu ku gane cewa wannan bawa na da yake sallah kusan yana da daraja wara'u lahu alhaqqa ku kiyaye haƙƙinsa fil fil ma'ani fil ma'ana a ma'ana hallala bil kalam fi abwab salati malan ya kawata zancansa a cikin ba a cikin babi fi abwab salati a cikin babi na sallah da yi min kitabi al-mazkur daga wancan littafin nashi da muka ambata فليراجعوا من أراده وليس في قوانا بياني لما لا يأتون أولنا فصل الصلاة إنه جيدوا ونلسل ولعلنا ما لا يتأمان يوا ننقل بعضه بامشره ولا أبو نونا مغانا دعونا ما لا يأونا نتالي في غير هذا بأون أونولي بأونا با إن شاء الله تعالى الله يقول وقول النازمي ميمون يترميذكم رحمه الله الله يتكلم ليتي وصلي مع جماعة سنية إن ذاك يصلى كذلك يصلى تعالى الجماعة ما أبو سنة ذوها قرشن بيتي أراد بالجماعة أبن ديك نبي للجماعة نع الإمام إن ذاك يصلى كذلك يصلى بايا الإمام ديك ما أبو سنة لأن الجماعة دم جماعة لما كان في هذا المقام قد تضمع أولا مطعي لا تسمى جماعة ba za a ce mata jama'a ba illa bi wujudi imamin sai da samun jagora shine shugaba kana imamu sai liman din yana ka annahu huwa jama'a kamar shine jama'a kulluha gaba daya saboda ka wasalli ma'a jama'atin sunniyya ma'ana kai sallah ma imamin sunni abin da yake yi kenan fasaha idan ku yi jama'a kaga cewa jama'a din da aka faɗa idan da aka ya inganta alaihi ga liman من هذه الحيثية تولنا كما جماعة لنا أجنبي أي لما أجنبي وانظر تدوى العسل الذي أقضه رحمه الله أب عسل أبن دمانه قل لما غنى في هذا البيت أغنى مجد فإنا إتمو لم نقف عليه أما بمغنيبا في شيء أوانا من كلام الشيخ رضي الله عنه لقد من تنشر دان الله جده الثابت وانديتا فتدك وزنشر دان رواية أرواح ولا سمعناه بمجيبا من أحد لقوني mimman tu'taddu bihi wanda ake iya kirga shi daga cikin manyan sahabban jirgin wala Allah nazima ita amma mai yiwa mai manatul muridi wa qaba ala zalika shi ya ga haka aw sami abu ko kuma ya ji mimman yu'taddu bis sama'i wanda in aka ji abu eh za a iya cewa eh a wurin wani aka ne iz la yazunnu bihi al iqdamu ala ma taqawwala mithla hadha fi hadha tariqi dan ba a zakan mai manatul muridi zai gabata ya wannan magana in ba ya ga inda ya tsiro ta ba wa wajuhu shi fuska wannan magana in sa an ce radiyallahu anhu in ya inganta daga shehu jami'i annahu mabniyun an gina magana ne alal qawli bisa ga fadi bi man'i imamati al-fasiki cewa an hana mutum ya bi limamin da yake fasiki bil itiqadi a aqida wal mas'ala ita kuma mas'ala ta bin limamin fasiki معروفة مع مع مسألة التسمية وهي إذا وأن مسألة وهي إن كان خلافية كل مسألة تيد معلومين في سباني فمعلوم أما ابن التسمية أن أهل الطريق رضي الله عنه سوما متى طريق الله جلسوا يأخذون بالحكيال سنا يرقون إلى أبن ليكه أكاكي في الدين أشكاء الدين بغاية الجهد دفتق وقريب fayyastanibun al-makruha za ka ga ma'abuta yan dariqa suna nisantar abin da aka ce ma makruhi ne hatta ka annahu haram kai sai su mai da shi lokaci ma kamar haram makruhi wa yu'akkiduna al-amala suna kuma karfafa aiki bil mandubi in ce wannan abu mandubi ne za ka san karfafa shi hatta ka annahu wajibi har kai ka ba kuma wannan abun wajibi ne fala bid'a idan ba bid'a ashe an ya'mura shaykhu in shi wurjani ya umarci radiyallahu anhu almajiransa da karki salati cewa kar su bi sallah khalfal fasiki bayan fasiki bil itiqad fasiki a aqida akaban wurjani ya yi aka da wani qobil ihtiyadi da abin da yake fasabaki fil amali a aiki alal qawli da zalika da magana akan haka wallahu ta'ala alim Allah shine mafani wato abin da yake nufi anan inda shine mai da muridi yake nan wasalli ma'a jama'atin sunniya shine sharhi yake to shi bai ga inda shi jana ya faɗa haka ba amma dai ya san shi ne mai muratul muridi ya ji wannan magana ne daga wajen almajiran shehu janga in bai ji daga wajen wanda suke amintattu na almajiran shehu janga ba zai faɗa haka ba sai ka kuma mun aje wannan ma mu yan tijaniya mutane ne wanda suke riko da tsakatsaki muka ɗauki makaruhi a matsayin haramun muka ɗauki mandubi a matsayin wajibi to da saboda har kwa malamai ku sun yi sabani akan kabun kabi limami wanda yake fasidul aqida fasiki ne aqida sa malamai sun yi sabani suka ce ba ma abu ba to saboda haka nan wannan ihtiyadin ne shi ma shi da yake ce wa sallima a jama'atin sunniya wallahu ta'ala alim Allah shi ne masani wa ma qawluhu rahimahullahu amma fadin mai mai mai da Allah ya ji an sabin baiti da yace iyyaka iyyaka wa naqrad biki na hana ka na hana ka kar kai sallah irin sallar nan wanda in yana sallah kamar zakara na na tsaga kwaya karka irin wannan sallah fal aslu fi asali a cikin wannan ma fi shafiyati ya zo a cikin risalar nan shafiya ta shugan ma amanu ila tare da abin da aka so daga wani shugan mutawatiran ba su ɗaya ba su biyu ba an shaykh radiyallahu anhu shugan min tashdidin nahi shugan ya tsananta hani an tahdidin ruku'i a dinga yin a dinga sauka wato ruku'i mai sauki wasu judu ko sujada wa adam al-ittiyana bil tumaninati ga shau da ya hani ga rashin nutsuwa a cikin ruku'u da sujada alal wajh al-akmal fihi ma ga fuska wanda take mafi cika a cikin ruku'u da sujada wa kaza haka nan bil itidali haka nan shau da yana tsanantawa ga daidaito ma kuma ma al-ithmi ila tare da nutsuwa fi rabi in an dago daga ruku'u ko an dago daga sujada sai janna tsanantawa قال يتي قال رضي الله عنه شرجان الله جلياته وحقيقة الطمانية حقيقة النسوة في الشرع الشريعة أن الراكع والساجد وانديك ركوع قولك سجدا إذا بلغ حد الركوع إذن يكي حدي لركوع لسجدا يتراحى بها يتستوتر لقبوه أنسى أسنون ركوع سجدا قدر ما يسبح الله تعالى gwargwadon yadda zai tasbihi salafa tasbihatin tasbihi uku wabil hadisi ya zo a cikin hadisi ce wa zalika adnan ruku'i wa sujud idan kai sajada kai tasbihi uku ba da sauri ba ba da kuma jinkiri ba da kuma nawa ba ka karanta tasbihi uku to idan kai haka ya isa haka ya zo a cikin hadisi wa fi awarij al ma'arij ya zo a cikin wannan littafi anna hadha al qadara wannan gwargwado da muka faɗa karanta tasbihi uku a ruku'u ko sajada هو عدن الكمال هنا الذي أنكمت الكمال والكمال شكرا إنك يكملها أتجرك إنك لفجلك أن يمكث متن يزونا قدر ما ينتبه الله تعالى أجرا والقدن ينزاء تنزيه قوما ركوي قوة تنزيه قوما أفجلا وشيني أقل أما في قوما باجنا wancan karanta in ka karanta tasbihi uku ba sauri ba nawa yayi amma mafi kammalewa a ce za ka iya karanta tasbihi goma intaha bi ma'ana wa zo da ma'anarsa wa yasa hada min at-tahdid al-musalim li madhhab imamina malik shi wannan iyakan ce da aka yi ba bai zama yayi karo da mazhabin imamuna malik rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa bal tamthil lil qadar alladhi tahassala mustahassala minhu at-tumanina id'a wato tabbatarwa ne da wanda za a tabbatar da nutsuwa a ruku'u da sajada da yadda shari'a ta tabbatar wa qad ashara hakika mana yayi nuni fi tahqiqil mabani a cikin wannan littafi ina za mu zalika zuwa ga wannan wastadalla ya kafa hujja bil hadith da hadithin nan al mushari ilayhi sabiqan wanda aka nuni gare shi dazu cewa aqallu ma ma to wa zalika adnar adnar ruku'u wa sajudi kai tasbihi uku fanzuru ita ka duba in shi kan zato waraji ka koma ka duba ma a ga bihi da abin da malam ya amsa da shi fil jaysh al kabir am maqalil musannihin alaina gabantan wanda suke aibata mu fi hadhihi al mas'alati aw wannan mas'ala limabtulu bihi saboda abin da aka jarabce su da shi ne al-i'tisab daga tsanantawa wal inhirab da canzawa amma hajjatul insani da hanya wanda daga ta'adalci فقشف يا ورك فيه أتكون اللجابي وكفاكم يا ولادر رحمه الله تعالى الله يجدنك ورضي عنه الله يجري ونفعنا الله ينفعني بركاته على بركة آمين آمين الحمد لله فاتحة لصلاة الفاتحة نعبد وإياك نستعين إلينا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فلا تنتصر لنا بلا وتسكيل رب العزة ما يقولون الحمد لله